إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين إن مسلمين ga sha Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan uwan Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaka gashi da yau muna ladi sha biyar ga wata na Jumadal Akhirah hijira shekara 1441 wanda ya dace da tara ga watan biyu shekara ta 2020 daidai Allah mana mafaka. ‘Yan uwa kamar yadda aka saba insha Allah wajen masu kira za su iya kira a lambobi kamar haka. Imma lamba ta ‘yartar mai lamba 96, 99, sifili ɗaya, sittin da biyu. kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 assalamu alaikum Assalamu alaikum. Lafiya alhamdulillah. Ta bi simin don sana sai.
Wankan janaba.
Eh,
Shi kamar wankan wai za wanda za a yi shi wai aka ce sai an yi abulla daidai kamar wani abu kuma aka ce za a wanke kamar rabin jiki za a fara wanke wanke rabin jiki kuma in aka ɗi da kuma wankan kuma ya halatta su kuma a yi sallah da shi ta hamsu da na masu koya.
to na ji. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Na'am, lafiya alhamdulillah.
Malam ina tambaya ne kamar mace in ta yi wanka haka na haila.
Eh, Kuma dole ne wani ta hana salolin na bayan koya ne. Wani mutane suna tashi karama ya ne inganci.
rama sallah ta yala to na gane.
Eh taba a ta bayan mutum.
Na ga- na gane.
Dokar da aka sai ta rama sallah a jihar ta asuba.
A tara nan,
Eh ta gudu.
kamar ta yi tsaki doshi da sahi?
Eh Da kamar marci.
ta sarki da la'asar haka.
Na gane, na gane, na gane.
Yawwa aka ce sai ta rama ta azzakin da asuba haka nan.
To shi ke na ji, insha Allah. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah wa ta'ala.
Na'am.
Allah ya fara tambaya kaɗan.
To bismillah na sana sai.
Eh, na ta tambayar da garin mutane mafi yawanci suna yin ganganci akan wasu ababen hawa sannan abu ya an abu ya waru kuma sai a ce Allah ya aiko Eh, wannan abin ne muke so da Allah mu taɓa ga wata mana ɗan ja hankalin mutane game da irin wasu abubuwa da mutane kan yi ganganci da garaje kuma idan abin ya faru a ji a daraje wa ba mu ɗan haƙuri ko kuma a rika dai abubuwa da shi ne ke so da Allah mana kan ja hankalin mutane kan ɗan daga cikin abubuwan nan shi
to. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Na'am.
Yawwa Lafiya lau alhamdulillah.
Ina da tambaya ne a kan haila.
Eh,
Yanzu da sayi mai tsarki ya sami ni.
eh,
To da nan da aka gina sai na ga kamar abun jini ya dawo.
eh.
da aka zo da yadda mutum ya ajiye na sai na ga babu eh in dai ba a lokacin zan iya in sannan da ta mutu a baya sai kuma ina jiran lokaci kamar in samu awa ɗaya a kan ƙarin
to na na na zai kama da insha Allah na assalamu alaikum na eh eh jini su bi kenan tai a wata daya eh na gane to na gane na Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa alaikum Assalamu alaikum.
salam
Malam muna da tambaya.
na
Wani ɗan ne da mu ce ta ci kama.
ha
Ladani ne tare mu bai ya tare kama ba.
to eh, akwai mishi ma
Suna ya zuwa mu dinga.
akwai a- a- akwai mishi ma
Bai iya bane.
to akwai mishi ma samu akwai mishi akwai mishi to an wa takaice eh, dangane da suka yi tambaya ta farko ta wankan janaba idan ka kare za ka je ka yi sallah a takaici dan uwa abinda kamar kai magana wankan janaba asali bayan an- ana so kayan a fara wanka a wanke dukkan al'aura gaba daya kuma yanda gudun shiga matsala ta sawa al'aura sai a wanke daga cibiya zuwa gwiwa da ba sai an dawo ba in ka zo kai cikakka arwalla ka kare cikakka arwalla kuma ka zuba ruwa a kanka ka yi ƙasa ka wanke sauran jikinka in kai haka bai buƙatar sake sabuwar arwalla a shar'anci kurin sai ka je kai sallah kai tsaye kurin insha Allah sai mai magana eh, mace idan ta ƙare haila da marice ta samu tsarki a ce ta rama salloli na baya a'a shi abin da ya shahi mace idan ta samu tsarki a lokacin da ta samu tsarki wannan sallah da ta same ta a halin tsarki ita ce kaɗai za ta rama yanzu misali da azuhur ne tsarki zo mata kurin azuhur za ta yi da asar ba a koma baya ba a koma ba da abin da in kun misali a cikin lokacin ne jini kuma ya zo kuma misali cikin azar lokaci ya zo jini ya zo kai kenan ko an kare jini ba a koma baya a ce wannan sallah ya ara mata shi kenan tunda a lokacin lokacin sallah na jini zo mata shi kenan wannan shi ne magana kan haka sai magana ta ganganci lalle nan uwa kamar da ya wadi eh, Allah subhanahu wata'ala ya mana gashe wala tarqu bi alkum illa tahluka ka kusa kan ku cikin abin da kai ga da abin da kai ga halaka ke da abin zai kai ka kai ka samu cikin matsala kai ka shiga cikin matsala balle mun balle ganganci ko garaje da ake da abin hawa wasa da hankali wasa da rayuwar mutane kai ka shiga matsala ko ka samu wani cikin matsala ko iyalan cikin matsala wannan sai dole mutum musulmi ya hattara mun shi ne ke cewa magana bin dokoki na wani stop ko jan wuta wajibi ne mutum saboda wajibi ne kai kai lahi ka kare ta wani idan za a ce mutum ba ruwan shi ko yanzu ya gitta duk ba shi ga matsala da yawa ba rashin bin ka'ida da aka ajiye wannan yana da kyau kwarai saboda kare lahiyar al'umma da taka ta wani wannan abu ne gaskiya wanda lalle ya bukata a halaka kan shi inda matsala ta zamani wanda ce ba iyar asirin asirin sa ba ta wuce matsala ba kai ma matsala ce tunda haƙƙi da gangan ne kai Allah kaga ko da ka biya da salansa ko tsakanin kai da Allah shi da ta kashe musulmi ya kauce mai irin wannan ababe na ganganci wanda zai sa rawu cikin hadari ko rayuwa wani a cikin hadari Allah shi da mu sai mai magana eh, na maganar eh, mai aka ce to maganar jini biyu a cikin wata guda to jini biyu a cikin wata guda in dai jini ya tsaya kwanaki suka dawo kuna zaman jini ke sharance za a tsaye da sallah a tsaye da komi he ya ya tsange tukun in so ya koma sallah in dai har ya tsaya kuma ya dawo ne iya iya haka nan assalamu alaikum
Ana tambaya ne,
eh
kamar na ta yi laburo ne na arwalla karye na la'asar. Mun yi sallar la'asar. Kuma da Eh.
muka tafi magaraba ba a tsaya ba. Sha'i ba a tsaya ba. To kuma sai na yi kamar yadda mutum ke sallah a zarni, ne sallah a cikin mota.
eh na gane to na'am assalamu alaikum
alaikum salam ana tashi lafiya la la alhamdulillah
malam muna tambaya ne da Allah ana bayani na wannan istihar amma mace za ta yi kamar tana son ka ga alheri akan wani abu ko kamar kwana ɗaya ake yi ko kwana uku ne ake
to
kuma kamar jini haka yan mata yan suna yi wasu ma suna iya amfani da musu ko kuhe matan armi mene
gaske haka an mace ta kare al'ada eh
eh yan mata haka yan shekara sha biyar zuwa sha bakwai ana yi ba su su yi amfani da shi ko kuhe matan armi sai amfani da mi
gaske ah na gane to eh na na gane assalamu alaikum wa alaikum salam na'am eh eh ya eh eh Mm. da da aka yi mai su ba a wasu billahi ko ya aka me yi dawowa ya dawowa ya zauna ko a wai ka ce zama biyu ne zama biyu ne shi ji ke ɗaya ne ko kuma sai aka yi mai tasbih sai ya dawo na gani da ƙare ya badi na gani to assalamu alaikum Ah, magana mai yar tambaya kan jam- eh, jam'in sallah a cikin mota ba ta tsaya ba a magariba da isha to lalle an ba da damar mutum jam'in sallar a zuhur da la'asar idan kana cikin mota a zuhur ta yi to ka tabbatar da dai an tsaya a lokacin la'asar ba bukatar gama sallah ya ka yi jira an an sabka ka kawo a zuhur la'asar a cikin lokacin la'asar ke malahi ba ne ba haka magaraba ba lahi kana cikin mota magaraba ta yi in dai ka san an tsaya a cikin lokacin isha an baka dama ka jinkirta magaraba har isha ta yi ka sabko ka yi magaraba da isha wannan haka ne ka'ida abin da ya dace to amma inda ake jam'in a motar inda kana ga lokaci zai huta ba a tsaya ba misali magaraba ce da isha a zuwan la'asar ne ko asuba ce za a yi lokaci lokaci zai huta ba su baka ba wannan kana iya zama bakin kokarin da ka iya kai kabbara kai sallah ko da a cikin mota a zaune ne amma matuƙa za a sauka kayan hutar lokaci to ga sai ba a sallah a cikin mota sai a cikin halin wannan wannan larura assalamu alaikum alhamdulillah na'am
sallah kuma akwai tafsirin da yake kullum bayan da isha'i yana iya yin arwallahi yayi mi
yayi tafsirin kullum bayan sallar isha'i
to na gane sai ka tsaya na'am
kamar yanzu mutum in ya motsi wannan kayan da ya motsi da su yana iya yin sallah da su
to na gane
a sai an san.
Na'am, haka ne. Eh, a takaice mai magana istihara za a iya ɗaya ko biyu? Eh, ba lahi ba ne ba. Amma idan kai ɗaya ka sarke farilla, ka sarke abin da ke kanka. Saboda kuma istihara ‘yan uwa abin da ke ba a istihara ga wannan neman alheri ko wajen biyan bukata yin istihara. A istihara wani abu ne za ka yi wanda abin da ya shi da barin shi duk ɗaya kana iya bari kana iya yi ka tambayi Allah ya baka zaɓi. za ga ma Allah zaɓin ka ya baka zaɓi kan ya zaɓa maka abin alheri shi ne istikhara don haka ɗaya ma ka ta yamma an maimaita ba laifi bane ba sai mai maganar ta ce ba da ake ce a cikin wanka da ake na haila shawa almiski eh mace ma ta ma tana iya tana iya sawa wadda take eh budurwa ba sai mai alme ba illa kullum ko ciki ma dai shi huta ne ba a yaba gari kamshi tare waje amma dai irin wannan na wajen wanka na iya sawa mai almi na sawa mara almi tana iya sawa sai eh assalamu alaikum
alaikum assalam na faru lafiya lau
malam muna tambaya ne akan kasan eh
kamar ɗan ka dauke ta tana da adadin kwanaki ko kuma halin ya ka dawo inda ka dauke ta to shikenan kamar matafiya ne
na gane to sai mai maganar limami ne nasu ya bar zama na harko ya ce sai suka ce uzu billahi min shaitanir rajim da farko dan uwa idan liman ya sa wani kuskure ana so a yi fadakarwa a cikin sallah ba a yi uzu billahi min shaitanir rajim subhanallah ake ce maza sai subhanallah madan sai tabi kenan kamar ko a ce uzu billahi ta ta ta subhanallah subhanallah to aka yi sa'a sanadin madami aka hudi Allah sa sai ya dawo daga ƙari da zai yi ko barin zama da yi in ya dawo ya tahiya ya ƙare tahiya tashi zai cika sallar shi cika sallar in ya ƙare zai sujada ba'ad da salam dan ƙari da bai rage ba anan ba'ad zai anan mm. assalamu alaikum la ya lam
Malam, kamar in kana son masallaci haka ana iya yin karatu ko ko ta zan kai maka karatu.
ina bin masallaci
Eh, in ana bin masallaci ana bin.
to to na hata dai an gane yan uwa eh yanzu sai mai tambaya ta assalamu alaikum assalamu alaikum
alaikum assalam wala an tafi lafiya alhamdulillah
ya sanyi alhamdulillah
muna da tambaya to bismillah na sanar sani
in kama yanzu azumi yan ana bin ka ramon azumi ina jin ka
an ana bari an an fara ko ka ji an kare
to ramu azumi ku na gamu eh na ji
tamam.
Alhamdulillah. Eh, a takaice wannan mai tambaya ta ana iya yin tasbihi da haila ta saba tasbihin ta da take yi askarkin da take yi kuma za haila ta za ta iya arwala ta yi kanta a ba arwala ba arwala don yin sallah ko ibada da haila haidai a wula ta barci da shan abinci amma ambatan Allah ko da daga iya ambatan Allah ba lahi ambatan Allah Allah ko da hana kina ya askar kin kike na sunna ko da kina cikin halin jini da askar ne ana irin su sai mai maganar eh, kayan mulki da kaya to wannan kaya an iya sallah da su ɗan uwa shi kaya ba ruwan shi da janaba ko mulki kai wurin a wanki daidai wurin ko kuwa zuwa wajen iyalai ne ma da kaya kurin abin da ake bukata an ko ta kazamta a jikin kayan a wanke daidai kazamta kadai ba ruwan kaya da janaba Mm. wannan shine kurin assalamu alaikum kenan daidai wurin kurin ake wanke mai kazamta amma ba sai an wanke ba kayan gaba ɗaya ko da saduwa da aka yi na iyalai na- na- ba ba magana wanke ka ba ruwan kaya da janaba assalamu alaikum Amma Allah ya wata.
na'am Na wata kokari.
sannu kuma abin da muke tambaya to sai ka ga an ce mota ko ta kai ɗari ba ta zaka ko ka ga gida ba ka ɗari bai zaka ita kuma mota na ɗaya ta kayan gajiyawa kan ba a bai wa ma mutane kai kamar mota ta sifiri ce ta kai guda goma ko ta kai guda ashirin sai a waye ma mutane kansu kamar su gane ja ana ɗaya sai da motocin a lissa kuɗi ko kuma su ko ba su zaka ko gidan ana ba ka ɗari bai zaka in ka samu bayani ko.
نعم السلام عليكم نعم to ai hakuri yan dan karanta abin da yake to sai mai magana ke da a takace dai ba ruwan mulki ba ruwan sutura da janabaka wanda karamta a wanki daidai wurin kwanan sallah sai mai magana kasar an aka je kwana nawa za a yi amma masalar kasar kwana wani abu ne wanda ijtihadin malamai wasu malamai na ga an kai kwana hudu a gari ko za ka kwana hudu ba kai ba kasar sallah wasu na ga sama na ga shi dai gaskiya magana manzana sallar sallama bai kayyade ba bakin kwana nawa ne za a yi kasar sallah illa cewa da aka ce kwana hudu abu da ke cikin fiƙi malikiya amma ya tabbatar ruwa ingantattu bukhari ko muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwana 20 wata ruwa ba daya a makka haifar garin kasar sallah kai haka tabuka da kwana 20 kasar tsaya kasar sallah kina takaice magana yanke kwana kuma ko da a fiƙi malikiya idan ka je gari da ne wata haraka baka ida ba zan ida gobe jibi zan ida gata zan ida in shekara za ka yi kana kasar sallah tunda ba ka aje zama ba kai wannan ko da fiƙi malikiya in dai baka yanke zama ba kin haka idan babu nasin zan kama kana bakin kwana kaza zai inda yana cikin mura gudu kina akwai kasan sallah wallahi alam sai wannan tambaya ta bin sallah daga gida take ta bin sallah daga gida alwa ba abin sallah daga lasifika da gidanki wala kurin ko a zo masallaci ko a dangana su Aisha radiyallahu anha ga gidanta ga masallaci amma sai ta biyo ta shiga sahun sahun maza ta yi sallah kuma akwai rudu da yawa an samu matsala da bike bike ganewa akwai cire wuta akwai matsala da zai samu ke bika ciki san abin da ka ba da mace ga mamun ba zai san abin da ka ciki zai bai dace na'am assalamu alaikum alhamdulillah na'am to a takaice dalilin jami'i ba a taimaka sallah sai dai kan kai wanka ka zo ka samu kuna abin da sallata misali iya cewa ka zo ka an kiran sallah ku tare kama kan baka na janaba bai sa kai taimaka ka sai dai kai wankan ka ka kare ka zo ka samu abin da ka samu masallaci gurin sai mai gana ramuwar azumi ana iya hutawa a cikin eh uwa kana iya daidai matan da ba ta bane ba kana iya daidai haka kare kai daidai haka kwana biyu kwana uku huta kai kana iya ba lahi bane ba ramuwar azumi daban daban a raba shi na'am assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah tabi sun da asana zare
kaman zan je sallah a ƙas ha
wanda ke sallah misali a ƙas eh
kuma da ya zo kira sai mai da hannun shi hannun shi yake da ƙasa sai ya kakkaɓe
eh a cikin sallah wai ba ya da sallah wasu ke cewa a wasu ba da haka ba ya sallah sannan ta kuma tafi ita ce
eh
ana sallah sai ma mu sai ya tashi a lokacin nan kuma shi liman ya zauna yana da matsayiya sai daga baya ya ga sun yadda ake sai ya dawo ya zauna to yana da kabili ko ba da nan gurin eh babban ta kuma ta uku wanda ke yin arwalla kace ya tashi ya ga mi kace ko mun ke arwalla da ce eh
wajen ya ya ya ya ya shaka sai ya mutu sai ya fara wuce fuska eh eh to shi ne ke samun sama ya kuma
assalamu alaikum a takaice muna magana eh akan wanda yake cewa zakka ta motoci da gidaje ɗan uwa a shi lamarin addini wani abin da iya buƙatar nasi daga imma ce Allah ce ko manzo Allah ce kaza magana ba da zakka ta gida ko mota akwai wasu malamai na wannan zamanin da suka yi wannan magana suka kawo ra'ayin suka wannan magana amma gaskiyar magana cewa malamai na magana duk da ake samun sabanin mazhaba ba mazhabar da ta kawo ta magabata ta hudda zakka ga abin da yake ake samun haya domin a can dama ana gidan haya can a can dama ba za a fara gidajen haya ko ana iya dabbobi a bada haya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu zakka kan bawa babu zakka kan doki da doki dukiya ce ta akwai doki ɗaya na mileka ne kuma doki ne na mileka ne mileka ɗan su kuwa ya ce babu zakka kan bawa akwai mai bayi nawa bayi da dukiya ce amma ba su zakka ta haka gaskiyar magana hudda zakka a kayan kadarori ba nasibi na shari'a ba abin da yake a shari'a abin da suka in mota nawa ce ma ai tana ga kuɗi ko in ta mai amfani ce to kuɗin da ta kawo ake da sai a dama zakka idan gidajen haya ne abin da suka kawo na haya suka shekara su ake hudu ma zakka magana ya rayu daga muku da irin su wannan dabbobin ga jakan ga ga me aka ce ga ga dawakai amma bai ce a bai ce wani kuma dukiya ce kuma ga bayi a wancan zamanin irin su lu'ulu ma da da akwai su amma ba su fi ganin zakka a takaice kenan ba dan ba gida iya dukiya a yanzu ko mota a ce a san zakka wannan ra'ayi ne za a dora mutum kuma ba a dora ma ba wa abin Allah bai dora mashi ba gaskiya magana gidan haya da duk mota ta jigila da kayan ake sufuri go na talla na kasuwa dukkan da ake kasuwa da shi ban sai da ba kurin abin da ke zai dan shari'a zai lissan abin suka kawo in ya kai samun zakka shekara a hudda zakka na wata an gane sai mai magana ya kakkaɓe hannu na ga kodai a tafci ya tashi daga sallah ne alama liman ne shi kuma alama liman helo liman mai sallama bai koma zamana a takaice dai barin sallah liman bai ida ba za ka koma ka zamana ka bi liman tun da kana tare da liman ko da ka tashi ka dawo bai ba ta masalla kuma ba kunu a kanka wallawa wallah na sai wannan na ga shi ne abinda na ga dai zan kawo magana akan shi dai wanda ba ambata ba assalamu alaikum
Malikun salam.
na'am Sai lafiya.
lafiya alhamdulillah Sai sanye.
Alhamdulillah.
Akwai tambaya.
na'am
kamar addu'ar da ka bada na jiya na sujada sujada da da ruku rukui eh wanda Wacce?
ka bada ta jiya da dare wacce
wanda ka ce goma goma a a ko ba ne za ka yi guda saba'in
a salatul tasbih da ce salatul tasbih eh yawa sai a tsara mana ita ayi mi
sai a maimaita mana ita to na ji na eh, wannan iya magana kan salatar tasbih ce da muka yi magana assalamu alaikum wa alaikum salam Mama ina da tambaya.
to bismillah ala sana sai
Wanga ne azumi ne na har lokacin da na aihu. Ba da aihuwa. Ba da na aihu a cikin a cikin azumi.
a cikin azumi Ko sai na a cikin azumi ci har talatin.
kika ayo kina jinin kin na biki kenan zaman biki kenan Eh azumi eh na ta talatin.
eh Kuma yanzu sai na samu sabo.
eh In ne azumin wahala nake ta haka zan yi tsayi kullum ko kuma yau in ne gobe in huta ni kuma.
to shikenan wannan assalamu alaikum na'am wa alaikum salam
Sai lafiya.
lafiya alhamdulillah Don wata lawai ka wani malam. Alo, ina jin ka haka ajiyar fahimkai guda tara.
ha
Ajiyar fahimkai.
mene
Azumi na fahimkai.
eh Sai kamar guda daya.
eh
kamar kuma baka dace wani hali wuce eh a lokacin da kai da mu shi amin a ce mun sani na gane eh eh
me ka ramuwa komi ramuwa komi eh kai
na gane assalamu alaikum na'am
ne na mu sai
assalamu alaikum Allah subhanahu wa alaikum salam wa ta'ala na'am
wani tambaya muke kaman akan magana saki daga girgir nan na'am eh banda furicin saki karara haka wanda mutum zai ce na saki wasu kalmomi wanda suka shaye saki wanda mutum ya yi su ko cikin ganganci saki ya tabbata
eh saki eh na gane maganganu haka eh kamar wani jeki gidan ku kyalkyar kwamtari haka akwai maganganu wanda suka san fasara suna muke so a mana bayani a kan na'am eh muna godiya muna bayani gaba mai yau
ta eh a takaice yan wa mu yi da abin da muka an kenan dai assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah ha mene ina ga wannan eh bismillah ai hakuri yan wa a takaice mai magana ta salatar tasbih a takaice dai sallah ce sananna ta wajen fadala da annabi ya karantar da abbas ita ta samun gafara wanda yake ce kana iya yin ta in ka iya kullum ko a sati ka yi so guda ko a wata ka yi so guda ko a shekara ko da a rayuwa ka take cike magana sufar sallar raka hudu ce bayan fatiha da sura za a karanta tasbihi goma sha biyar tasbihin ga lafazin shi inda yake subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar bakin wallahu akbar na kuma su karwa laula wata illa billah laula wata illa billah akwai da cikin asaka irin wannan amma a cikin sallar wannan sallar tasbih babu laula wata illa billah kun bakin wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kawa goma sha biyar a tsaye bayan fatiha da sura sai a yi rukuyi a rukuyi a karanta kawa goma an dago da rukuyi an yi tsaye a karanta guda goma a je sujada a karanta goma cikin sujada a dago da sujada a zamna a karanta kawa goma zamne a koma sujada ta biyu a karanta kawa goma in za a raka a ta biyu a zamna kan kawa ta goma a karanta kawa goma sai a tashi shi ma dai kullum bayan fatiha da sura sha biyar ne kuma in aka sha biyar kuma a yi rukuyi goma kawai da aka tafarko dai a yi rukuyi goma an taso goma an je an su sujada goma an taso an zamna goma an koma goma an zama an zamna goma an zo tahiyya sai an yi tahiyya an kare an ma'ana salati to kwana kawa goma kuma sai a tashi haka za a raka ta uku ita ma ita ma ta ɗauka ta uku an zo tashi sai an zamna an yi goma ta tashi zuwa ta uku ta hudu ma an yi tahiyya an kare da wa annabi salati kun za a yi kawa goma an kai lissafi ko ta raka za a samu tasbihi saba'in da biyar saba'in da biyar so hudu zai baki ɗari uku kenan a ta cikin shi na misali muke ya yi ka samu saba'in da biyar an samu sha biyar a tsaye an yi rukuyi an yi goma talatin da biyar an dago daga rukuyi an yi goma arba'in da biyar an je sujada an yi goma hamsin da biyar an taso daga sujada an koma sujada ta biyu an yi goma sittin da biyar za a miƙe an yi goma saba'in da biyar su hudu sai baka ɗari uku sai baka ɗari uku daidai insha Allah sai mai magana azumin mai biki yalwa wadda ta bar azumi dalilin biki dalilin aihuwa wannan azumi iya kanta wanda ake magana ko ce da abinci inda dalilin cikin a kasa amma ta aihu cikin azumi ta jini wannan azumi iya nan a kanta inda ba damar ramawa sai ta bari Allah sa ta samu warwara kenan azumin da yake wa misali na bana in ta iya ta mata iya mata dama ta sha dan kanta halakar da cikin ta ita kanta halakar da kanta wani akwai damar a sha'azamin in an iya ayan an ba iya bari eh amma ka cuci kai a zaman to za a samu halakar da yaron ko ke shi matsala sai mai magana eh azumin tsahiya daya kun bayyana bi ba dan wata kace azumi ko ne dan ka dai ba ta ya ka biyu masu sai ba azumi dai wani ba haka bane ba azumi dai ya kama kana kana iya daya ba dole bane ya kama shi dan uwa kin dai azumin azumin nafila ne ta kama duk kowane wata ba tsaye ban dai kana da azumi dan ka azumi daya ba ta sai ka na biyu wannan ba haka bane ba sai magana na assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah bismillah ala sanar sai ya?
annabi ce kana yau mai ilimi da wanda za a yi kamar falala ta ce a akan mafi atlasin ina tarihin gajiya
to bismillah assalamu alaikum
wa alaikar salam ana ina da tambaya na'am
kamar mutum ne ne ba sa wuri guda da matar shi sai da kiranta a waya ba ta dauka
eh kan ba ta daukan sai ya aiko mata ta message cewa in ba ka dauka ba bayan kira uku akwai abin da zai eh
kenan sai kira uku sai da ka dauka ba eh
ya aika message na rubutu ita ba matar shi ba ce eh
ita ba matar shi ba ce yace mi
ya ce daga wannan rubutun da ya yi na message ita ba matar shi ba ce yawa naga naga mai sakin sai na gan shi kenan sai can an jima da ta ga mai tashi
eh
sai ta ba da sai ya ce mata a kake gaya ma kowa shi kenan a bar wannan zancen eh
ya koma ya zama da matar shi eh wai saki ko babu can da ya taba sakin ta
eh ya saba cikin ta so sau uku ha
kamar ya ya sake ta so guda kuma sai haka ya faru na gane to to dan uwa yanzu dai bayanin da ka yi matarka ce ka ce mata ka mata kira uku ba ta ɗauka ba idan biki ɗauka ba abu ko abin zai biyo baya kuma ka aika cewa da gaiba mata ta bace ke a hili kenan eh kamar da ka hudun kenan saki ne ka aika a bayanin da kai matuƙa ka aika saki ga matarka a wannan hali kenan ba magana almihi a lissa yanzu igiya biyu ka cira ko da kun koma kana dama ka koma amma sauran igiya ɗaya gaban nan shine kun hanya mai zahiri tunda bayan da kai saki ne ka aika kuma aka ce ka gaya ma kowa ko ba ga kowa ba inda ka hodi saki ya abu inda ka tabbatar da saki kuma ba bukatar yan gama wani wannan mustahabi ne a gama wani inda ita ka samar da sakon ka sake ta to saki ya zama kenan zaka mata saki biyu sauran igiya ɗaya ta maka saura wallahu alam sai ne na assalamu alaikum Assalamu alaikum.
na Assalamu alaikum. Allah ta shira.
alhamdulillah
Allah ma da muna tambaya jiya wannan ayat ta Al-Qur'ani.
me ce
Aya ta Al-Qur'ani wannan wanda muke shi mafi yawa malam ta mata fassara guda biyu.
wace
Kamar wanda take cewa wai za zikra Allah wa da wushma azat qulubil ladina la yu'minuna bil akhirah.
Hmm.
Eh mujuwa suna zance akan munafukan Makka wa kuma sai rika cewa kamar anan ne makiya manzo an ce ku yi kurci ku yi salati sha ɗaya ɗaya suka ɓata rai. Wai daga ina ne shi ubangiji ya sauko da wani ayat.
ita ai ba ta magana ba ai ta juya ai ta ce to shi wannan Allah ya magana waɗanda ba su da imani idan aka ambaci Allah shi kadai asalin magana ce ake wanda ba san kadai ta Allah da ibada Allah ke magana idan ga halinsu idan aka ambaci Allah hezita su ta takura gidan ba sa san ambatan Allah wannan shi ne ake magana na asalin ayar ayyana ta ko mutum ya tafsiri daga wurin magana ayar wannan kuma duk wanda zai kyami ambatan Allah musulmi kyamci ambatan Allah sai dai ina iya kyamar wani aiki da kake yi misali na ambatan Allah ba kan ka'ida ba wani daban kuma ba ambatan Allah ba nake kyama aikin da gama ambatan Allah da shi zum zum zum zum zum zai da Qur'ani ya rika wani abu da shi na wulakanci na wasa da shi iya karanta iya wani shigantaka ko iya karanta iya wani abu daban dan kace ka tsane shi ko kai mai fada ko kuma kuma kai shi wani abu daban na wulakanci ma ka ka Qur'ani aikin da yake ne kama misali na baka misali abdullahi bin mas'ud ruwa tabbatatta ya samu a kufa ya samu wasu a zamanin sun zo sun gama kai wani a tsaka ya kabbiru mi'a kuyi kabar a ɗari allah akabar allah akabar hallelujah kuma ya suna yi ya shiga gidan ina ga abu musa ne abu musa ya shiga gidan abdullahi bin mas'ud ashe ya ce me na ga sabo a garinku ko a ƙohu me ya ce na suka wasu mutane sun gamu wani aka iya wa kabbiru miya halilu miya har yanzu da suna ta kabi suna suna halalala amma ba ibn musul ya hutu yace laqad ji'tum bi bid'ati zulman aw fukutum muhammadu wa ashabu ilman kun zo da bid'a ta zalunci kun shi annabi sabon shi ne ilimi ya watsa su to anan ta ibn musul bai sa mata Allah bai sa azkar a aikin da suke ne bai su kenan magana kenan aikin da yake nan dan nama hada kayo na a ba ambata Allah ba yanda ake ambata Allah zama inkarin ba haka ake ambata Allah ba shine kuma ma'ana ayaba na aya na aya ko ka aya ma aya tana wurinta tana magana wanda suke inkarin ko damuwa haka ambata Allah asali abun masu nubusan kada ta Allah da ibada so yadda ake rawar wannan Allah kullum shine na asalin magana aya ke wallahi wala to sai ina ga magana sai mai magana saki na kinaya wa saki na kinaya kiran sakin da ba karara ba duk sakin da za a wa mace sai an yi tafsiri ya ki gidanku misali ta zo kariya gida da kuma sai an kariya gida kuma saki ne a'a kariya gidanka ta yi gidanku kwashe kayanki wulakanci ne kuma bai dacewa a yi to amma wai yin shi bai sa a ce sakin arme ne sai in shi wanda ce ta yi gidanku ko kwashe kayanki sai in ya ce saki nake ne matuƙa bai ce ba saki ne wani mai fasara ce mai a ai dai sa miji kwado a gida saki ne wannan kowa ga miki shirme ne ba wani bai wa miji hukunci wannan abun ta yanzu gidan shi ko ya sa ya maro miki ya sa kuba ko ya sa kwado ba mai cewa saki ne a sharance sai in shi wanda ya rike kwadon ya ce gidan nare na saki ki haka ta yi gidanku wani bai ce tun gashi ta gidanku shikenan ta kare arin ya kare wani wani bai yana shari'a sai dai shi mijin zai ce ga abin da nace saki ne saki ne kin saki nake naya wani bai ma wani hukunci sai shi wanda ya magana ake tambaya me yake nihi dole a yi aiki da abin da yake nihi a bar mu Allah waɗi ne wanda ke boye assalamu alaikum na'am na'am
ka tambaya muke wai kamar tsoho ne ya rasu kamar ana iya tattar malamai haka a ba su kuɗi kamar su yi addu'a kamar dan ladan ya iske tsoho ko kuma bai yi wa haka.
to assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Malam ina kwana.
la la
Bani da mahaifiyata da nake son ganin ka in ba mu damuwa ko kuma babu matsala saboda akwai wani al'amari ne da shi ne.
To.
Kuma ina kiran ku.
mu a radio yanzu ne ina a a radio nake yanzu ne
Eh, kuna radio ne.
ina cikin radio ma an direct ne wakin gwanan su to eh, muna magana mai magana cewa tsohonka Allah mai cikawa ka tara malamai su mai addu'a an uwa abin da yake sunna shi ke sunna shi ke zama sunna kuma shi ke amfani ga kai mai uban ko shi uban babu laihi wannan malamai in almajirai ne ka ba su wannan kuɗi sadaka kama babanka Allah kai mishi shi ne gaskiyar magana amma a zo a ce a karanta kawa kaza kan baban ka wani babu shi a shari'a gaskiya ko sauke qur'ani ce baban ka sai iya lahira an sami sauke qur'ani gaskiya wani yake yanzu da kun sana'a ce an ci abinci dai nima amma Allah bai kai wa baban ka qur'ani da lahira wani kan ta mishi amma kai kan karan kanka ka samu tafsirin ibn kasir cikin suratul najm inda yake bayanin wa halasta insan la masa wa nasa sofa yura kashin wannan aya na mutum abin da ya aikata ake bashi cewa yake cewa babu daga manzan Allah ko sahabbai ko ishara ba su yi ba kan kan karanta mana alkurani ibn cikin ibn sai zaka mamu shafi ke bayani babu nasu daga manzan zalma dan haka kenan amma shi da da abin da ɗaya na ake alheri qur'ani ka karanta me kai na alheri duk abin da kai Allah ya kai babanka ko bambanci da shi da nasu ya zo na hadisi an ce an sa ɗanka daga cikin aikinka ana gama shi ana samu kenan wannan amma har babanka ne kai ka karanta mai abinda ka yana Qur'ani ka karanta babanka ko na malaman almajirai ne ka ba su miliyan ma sadaka fi sadaka don zuwa zuwa shari'a amma su karanta Qur'ani su karanta babanka lahira shine babu shi gaskiya a rassan shari'a gaskiya ka ba hannu babanka ka ba su sadaka ka ji gina mai rijiya Allah kai dole shi rijiya dole shi ruwa da rijiya Allah kai malada maka mai ga mai sauki mai wani gurin mutum ya ba kan Allah gashi dai ka ga ba wala ka je ka gina rijiya ko ba sabani ba sabani ko kan gina babanka rijiya a tashar ruwa Allah kai maladan kai sadaka ga almajiran ga maluma a basu kuɗi sadaka shine a zuwa shari'a karatu kai karanta abin da karanta Allah kai babanka kano assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Allah su gafi samana.
na'am
Rasandai suna cewa idan dai sallah sai dai Allah su gafi ko kuma suna tashi dai hanyar da kuma ake baka kada.
in ta yi
Wai in kai sallah ne sallah shi dai ladan shi da an yi ya kiya ta masu gwai. Haka ne?
ba haka ba ne yan wannan kuskuren cewa mutum in yi sallah shi da lada ɗaya ba haka ba ne ba abin da ake magana sallar jama'a za a limka maka lada za a limka ta so in ka sallah kai ɗaya in kai da jama'a za a limka mata so 27 to amma ai ba ana ne ba in lada dubu ake samu kai ɗaya in kai da jama'a za a baka limka 27 yanzu misali na karanta fatiha fatiha kai an ce annabi ya ce ko da harafi guda har tana goma ce lada goma harfi daya bismillah kan harfi ne ce ga fatiha ga tura ga tasbi ga takbiri ga tahiyya ga wadam salati don a ce lada ɗaya ne ba haka bane ba wannan kuskuren fasara ta ake yi. a sallah kai lada ɗaya ba kauce lada ɗaya abinda ake ne in lada dubu za a samu a sallah kai ɗaya an kai da jama'a za a limka maka wannan lada su 27 shi mana magana amma sallah ta wuce lada daya har ba kai ma ga fatiha ga sura ga tasbihi ga takbiri ga wa'anar salati ga rukui duk an wace lada daya a ba haka bane kuskure ne gaskiya kuskure ne gaskiya a gyara fasara dan wa ina ga lokaci ya tahi kan mu shiga lokacin da ba nan ba tunda wai ta ce dai mutumin tambaya na iya kira ko ba da ba na hoto ne ya tambaye shi abin da bai gane ba ba matsala komai lambar ta wacce mutum yana iya kira kai tambaya insha Allah mun nan za mu tsaya insha Allah ganin lokacin zo karshe اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته